الرجيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم ثلاثة شابك وقوة شعبان هجرتنا لدبولة لهو إلى أربعين دبير wanda ya dace da 27 ga watan biyu miladiya tana da 2024 za mu shiga darasin fikin malikiya a littafin irshadu sahik fasulun yasbutu li kullum min az-zawjayn al-khiyar bi jalihi bi ayb al-akhar yace al-khiyar zabi shine fa'ilin yasbutu al-khiyar zabi idan aka ce zabi za a baka zaɓi ka zaɓi A ko a'a ko ka zaɓi wannan ko wannan. To irin wannan zaɓin yasbutu yana tabbata li kullin ga kowane ɗaya mina zauje ni daga ma'aurata guda biyu. Kowanne yana da zaɓin a fasa auren ko a tabbatar da auren. Me zai sa kowanne samu zaɓi shine bi jahilihi bi aibin akhar da jahiltan shi ɗayan. ya jahilci bi aibin akar aibin da yake tare da ɗayan halal akadi kuma jahilcin ya jahilta ne lokacin da aka zo ɗaurin auren ko da bayan auren ya sani in dai lokacin ɗaurin auren ko kafin ɗaurin auren zuwa har lokacin ɗaurin auren bai san da wannan aibin ba sai bayan ɗaurin auren sannan ya gane wannan aibin to yana da zaɓi in mijin ne matar take da aibi yana da zaɓi idan matar ce mijin yake da aibi tana da zaɓi idan ma duk suna da aibin ɗayan ya ce ya yarda ɗaya ce bai yarda da aibin ɗaya ba dole za a rusa wa ɗuruhu faɗowan aibin ba da hu bayan an ɗaura aure ku fahimci wancan bayan an ɗaura auren aibin ya faru to yanzu a nan laha dunahu ita take da ainihin zaɓi dunahu banda mijin kafin a ɗaura aure har lokacin ɗaurin aure akwai wannan aibin amma ba a gaya masa ba ko yana tare da aibin ba a gaya mata ba to wannan kowa yana da zaɓi amma an ɗaura aure lafiya ko ba kai kwanan aure ba an ɗaura auren lafiya bayan an ɗaura auren sai wannan matsalar ya same ta to baka da zaɓi in baka so sai dai ka sake aiki aure na hannunka amma in ita ce bayan an ɗaura aure mijin ya samu aibin to tana da zaɓi tunda igiyar aure ba hannun ce yake ban tace ba ta so dama ita lafiyayye ta aura ya za a yi ya zama kaza ba ta yadda dole a aure wannan aura to aibubuwan ba wai komai ne yake zama aibi ba akwai wasu aibubuwa guda goma sha uku wanda wa'annan kaɗai su ne wanda ainihin shari'a ta tabbatar a matsayin aibi wanda kowanne aka yi aure ya zama mijin ko matar tana da ainihin irin nata aibin ko irin nashi aibin in ɗayansu wanda ba shi da aibin bai yadda ba ko kuma wanda ya ga ɗaya janibin bai yadda ba to za a rusa wannan auren. Abubuwan ku akwai waɗanda suka yi ittifaƙi ma'ana wanda suka sadu a kai gaba ɗaya da mijin da matar wanda kowanne aibi ne. Akwai wanda mijin ya keɓanta da shi banda matar kamar abubuwa guda biyar. Akwai kuma wasu abubuwa guda huɗu wanda ainihin matar ce ta keɓanta banda mijin. shi yasa in ka haɗa su ka ga hudu ga biyar ga ga uku eh ga hudu ga biyar ga hudu zai baka goma sha uku shine abubuwan wa huwa sune kamar haka aljununu hauka aibi ne kaga aljunu ai ma ko min aljinni yanzu sai ka ji an yi aure sai bayan mace ta zo gidanka in abu ya rikice sai a ce a kira malamin da ya saba ya mata ruqiya wani dalili za a gaya ma da kuɗin kan baka yadda ba wai sai a ce dama ai tana da aljanu tana to dan ne ba a gaya maka ba saboda haka dole a gaya maka in ba a gaya maka ka yadda ba haka zo gidanka da ruqiya za ka iya cewa miyar ma da kuɗin ka baka so wa huwa jinun kaga da shi ma ya fara ta ko mafi yawan yanzu abin da yake faruwa kenan wai sai ka ji ma an ce wai akwai season din da ya kamata a yi aurenta in za ka lokacin sai a ba iyayen shawara to fa kar ku sa lokacin sanyi dan abin yana tashi a sa masa lokacin zafi zai ɗan abin nan kafin ya tashi saboda haka ko lokacin ne aka sa in ji ya tabbata tana da aibi ta zo kuma baka san da shi ba daga baya ka sani kana da zafi aha yace kuma ba ko da mutum yayi kwanan aure bayan kwanan aure ko ma kun yi kwanan aure so nawa daga ran da ka gane iyakarta in baka in ka ce baka yarda rubu dinar kawai za su ci a cikin sadakinka sauran kuɗinka kabza miyar ma saboda me saboda ta an ruɗe ka ne da ita aha wa huwa jununu abubuwan shine kamar haka hauka wal jizamu da kuturta wal barasu da ciwon baras wayannan abubuwa ne wanda mijin da matar gaba ɗaya kowanne yana iya samun su sannan akwai ainihin na hudu wanda bai kawo shi a nan ba wal uziyada ake cewa uziyada wani aibi ne wanda yake faruwa kowa yana iya samun shi ko mijin ko matar shi kuma yana faruwa ne wajen kwanciyar aure idan aka yi kwanan aure duk wanda yake da wannan aibin za ka ga yayi najasa to wannan najasar da take fita lokacin kwanciya to shi ma aibi ne in matar ce mijin yana da zaɓi in mijin ne matar tana da zaɓi kaga abubuwa hudun kenan anan sun fita aljununu wal jizamu wal barasu wal uzyada sannan abubuwan da shi mijin yake bantu da su banda matar akwai waljabbu yankewan zakari da maraina gaba ɗaya aibi ne ya zamo an yi auren ashe ba shi da ainihin al'aura gaba ɗaya wal kisa'u ko kuma dandaka an dandake shi an ainihin yanke marainarsa wal hasaru da rabtantaka rabto shi ne ba zai iya kusantar iyalin shi ba wal unnatu haka ne wal unnatu haka nan da innini ya zamo mai kankanin zakari wal itiradu da rabtantaka ya zamo rabto wannan duka ainihin aibi ne wato hasar da itirad malamai suka ce duk abu ɗaya ne shi yasa yake zama hudun sannan abubuwa na mace akwai wal qarnu qahu wani abu ne kamar kafan akuya yake a farjin mace aibi ne an aure ta ba faɗa wa mijin ba warratuku haka nan dinkakkiya dinkakkiya wanda ba ta da hanyar saduwa shi ma aibi ne wal afalu haka nan udura wani abu ne kamar marena a ainihin farjin mace shi ma aibi ne wal bakaru sai ɗoyi tana da ɗoyin farji shi ma aibi ne wal ifdawu sai sadajjiya wanda ake cewa tana yoyon fitsari wanda ainihin wurin fitsarinta da wurin saduwa ya haɗe kaga wa'annan su ne guda biyar in ka haɗa da wancan hudu da wancan hudu na baya zai baka goma sha uku to wa'annan su ne kaɗai aibin da in an yi aure mijin yana da shi ba a gaya mata ba za ta iya raji matar tana da shi ba a gaya mijin ba zai iya raji amma banda wayannan duk sauran aibi babu zancen raji fa in amkana du alimatan idan tana sane da wannan aibin ta yadda ya sadu da ita ko da bata sani ba sai bayan aure ta ga aibin amma ba ta da kayar baya ba sai da sai da ta yadda da shi ya sadu da ita au ko kuma shi mijin bana biya aliman yayi kwanan aure da ita ya san da wannan aibin to yanzu a nan falaki yara babu zaɓi ana saduwa wannan zaɓin ya kauce matuƙar in dai yana sane ko tana sane wal firaqu fihi bi talaqin to idan irin wannan aibin ya faru ta kawo ƙara ta ce ba ta yadda ba a raba aure ko shi irin wannan aibin ya faru ya kawo ƙara ya ce ba zai yi ba a raba to yanzu wannan rabuwan fa bi talaqin da shika ne ba'ini dama mun ce duk shikan da aka raba a hukuma ba'ini ne banda shikan aini ila'i da kuma shikan da talauci yasa aka aka raba aure to shi ma wannan irin shikan bi talaqin da shika za a yi kuma shikan nan ba'ini ne sannan wala mahara qabla dukuli idan kafin yayi kwanan aure ne ma wala mahara ba za a biya ko kobo na sadaki ba in bayan kwanan aure ne in ita ce da aibin ta koye to iya rubu dinar za a bata in shi ne da aibin ya ɓoye kuma ba za a miyar mar da koko ba tun da ai shi ya ruɗe ta. Amma idan kafin kwanan aure ne babu sadaki ko ma ta wani ɓangare ne. Fafil infiradi a cikin rabtantaka kuwa idan mijin rabto ya zama ma'ana da ya aure ta ne sai kasa taruwa da ita ba ana haka ba musamman ma idan yana da ainihin uwar gida ya auro mai yiwuwa ta je ta wani kullungoto ko na ba ana samun magani. Saboda haka laha murafa'atu biyu ajjala sanatan. tana da damar kaga nan ba dole bane tana da damar ta kai ƙara a ɗiba mar ajalin shekara guda tana da damar kuma a raba aura shine yake laha murafa'atu tana da damar ta ɗaukaka ƙara ta kai shi sama yu ajjala sanatan dan a ɗiba mar ajalin shekara guda bil hurri idan ɗani wa nisra rabin shekara lil abdi in bawa ne amma wasu malamai suka ce bawan ma shekara gudan ne tunda in dai hikiman shekara ɗin an ɗauka saboda ainihin juyawan lokaci ne ai da bawa da ɗa duk zai zama abu ɗaya ne saboda haka ainihin za a ɗiba mishi shekara guda saboda ya je ya nemi magani kaga a cikin shekara gudan na akwai lokacin zafi akwai sanyi akwai damuna akwai kaza akwai kaza mai yiwuwa akwai sizin ɗin da zai iya samun lafiya a ciki wai kalla bainahuma kuma za a wofintar da tsakanin su ma'ana ba za a raba su ba za su je su zauna tunda dama ai saduwan ya kasa dingan da ya samu lafiyan kaga shikenan sai a ci gaba da zama fa yusaddaqu yinidda alwata za a gaskata mijin in yayi da'awan ya take ta tunda yana yin da'awan ya take ta in ya tabbata ya take ta kaga shikenan babu zancen rabtantaka tunda ya sadu da ita auren su zai tabbata in kanat sayyiban idan bazawara ce kenan tunda ka bazawara ai ba za a iya gane wacce aka taka da wacce ba take ta ba wal bikru amma idan budurwa ce sai yace ya sadu da ita ta inkari yanzu ruhan nisa'u sai mata su zo su duba ta tunda mata in sun duba za su tabbatar da wanda aka kawar da budurcin ta da wanda take budurwa har yanzu saboda haka tunda akwai hanya mata sai su zo su duba su tabbatar da hukunci in sun ci har yanzu tana nan a budurcin ta kaga bai sadu da ita ba in suka tabbatar da an kawar da budurcin ta kaga ya sadu da ita kenan wa in lam yada idan ku bai samu ya sadu da ita ba har shekara ya kare sai kai alkali ka tambaye ta ba wai da karewar shekara za a raba aure ba a'a sai an tambaye ta to ga abin da Allah ya yaki ka gani faktaratil firaqa da kanta ta zaɓi rabuwan shikenan sai a umarci mijin a ce to yanzu tunda abin nan ya gagara ka sallame ta wa in aba idan kuma da aka ce sallame ta ya sake ta ya kifa ujbira a tilasta shi ma'ana a tilasta sakin ala dalqatin a bisa shika daya ko kai alkali ka rubuta ka ka ka, ka wakilce shi ka sake ta ko ka ce ta saki kanta sai ka hukunta falau adad ilaihi yau da ce bayan ya sake ta kuma daga baya suka sasanta ta komo zuwa gare shi la'ada yaro har yanzu zaɓin ta ya komo in ta sake matsuwa ta zo ta ce ba ta yadda ba dole za a raba babu zancen wai ai ita ce yadda ta yadda da shi amma wannan fa arabtantaka ne kadai bi khilafi gairi sabanin wani shi sauran abubuwan in ta ce ta yadda ko ya ce ya yadda daga baya ta zo ta fasa ba za a saurare ta ba amma rabtantaka wannan tunda dai mata ba su iya yin haƙuri a wannan ko da ta yadda daga baya ta zo ɗabi'a ya sa ta ce ba ta yadda ba dole za a bi mata kano haƙƙi wala radda bi gairi hadhihi al-uyub ka ce babu raddi ga wani wayannan aibobin duk wani abin da ka sani wanda zaka ce aibi irin su makanta irin su gurguntaka irin su da ka ɗauka mai gaji ce ashe duk kan sanko ne irin ko furfura ko duk wannan ba aibi bane duk wannan gashi aibi ne amma kuma ba zai yi raddi da shi ba wai wallahi ni ai na ɗauka gashin ta har baya ne ashe kan ma duk sanko ne to waye ce karka bincika saboda haka ba aibi bane wanda za ka iya raddi ko kuma gidan nasu dukkan su farare ne ashe ita baka ce sai ka ce yar gidan ce ake kwarai yar gidan ce uwar su ɗaya uban su ɗaya duk yaran da ka zanyi ake kai su makaranta sai ka ce ka yarda ana yin auren sai ka yanta baka kirin gashin ta karangiya ba ka da magana kwarai kuwa ba ka da magana wala radda bi gairi hadhihi al-uyub wa innan aibubuwan kadai sune shari'a ta san su a matsayin aibin da in ba ai bayani ba zai zama matsala illa an yashtarita salamata bil aqdi sai dai idan shi mijin ko wakilin nashi ya sharɗanta lafiya fil aqdi lokacin daurin aure kaga ko yanzu waye biyar gaske maimakon nan shagugan da za mu zo neman iri mun zo a'a ka tsaya ka cancance irku lafiya lafiya ba matsala ba ba wani aibi ba wani aibi to duk abin da ka gani zaka iya radi tunda an yi da sharadin lafiya amma an ba yi da sharadin lafiya ba aibin da zai bayyana ya tabbata aibi sai wa'annan guda goma sha uku mu je ku yaisa mu karasa wai zagaratul kitabiyatu bi islamiha idan ba kitabiya ta ruɗi mutum da musuluncin da ta ce ita musulma ce awil amatu bi hurriyatiha ko baiwa ta ruɗi mutum ta ce ita ya ce ashe baiwa ce daga baya bayyana sabata da wulki yaro yanzu zaɓi ya tabbata gare shi in bai yadda ba dole a miyar da kuɗin shi falayid da ahu yau da ainihin mijin ne da awan cewa shi ba a ruɗe shi ne an ce ya ce ashe baiwa ce wa an karahu sayyidu mai gidan ta yi inkari ya ce a dama kai ma ka san wannan yarinya baiwa ce karancin binciken ka ne fal qawlu qawluhu yanzu magana magana miji ne cewa rudan shi aka ya aka ya za a yi mutum yana da za a dauki baiwa a bashi walau tazawwaja muayyanatan yau da a ce mutum zai auri muayyana majhulata sifati abin jahilta sifa wato ya ce wannan yarinyan yake so aka daura mar aure akan wannan wanda ya ayyana amma an jahilci baiwa ce ya ce wallahu alam musulma ce alul kitabi ce duk ba a yi bayani ba ba a san sifanta ba ita dai ya ayyana ta to yanzu a nan in ba a mar bayani ba daga baya fa izahiya amatun sai ya tabbata ashe baiwa ce to sabata siyaru har yanzu zaɓin shi ya tabbata tunda a matsayin shi na ɗa in zai auri baiwa har a addinin ma akwai sharuɗa ko sai idan yana tsoron zina ba shi da kuɗin auren iya da sauransu saboda haka in aka yadda ba a gaya mar ba zaɓin shi ya tabbata amma la kitabiyatun banda inda ya bayyana cewa ba kitabiya ce misali ya ayyana wannan yake sai ya ɗauka musulma shi a ce ba musulma ba ce kawai tana shiga cikin ‘yan musulmi tana kara da irin su hijabi da wani irin su niqabi da waye waye ya ɗauka musulma kawai sai ayyana yake ita yake so aka ɗaura aure ashe ba musulma ba ce to yanzu anan ba shi da zaɓi don mai ƙarancin binciken sa ne walau garra bi kauni ala diniha yau da mijin ne zai ruɗi matar da cewa shi ma yana bisa addinin ta yake shi ma kirista ne sai da aka ɗaura aure sai ya tabbata ashe ba kiristan bane la tabbata shi ya ruha yanzu zaɓin ta ya tabbata za a to an yi halitta musulmi a wurin kirista ya ce to ni ina ruwana ba ruwana ni dan addini na nake so ba daman ku danne ta dole zaɓin ta ya tabbata wa yasbutu lil amati yana zaɓi yana tabbata lil amati ga baiwa bi taririya da yan tata tata abin tana karkashin bawa shi bawa ita baiwa sai aka yanta ta ana yanta ta zaɓi ya tabbata gare ta in ta ce ba ta so dole a raba auren amma labi itiqihi qablaha banda inda shi mijin aka fara yantawa kafin ita sannan bayan an yanta ta ce ba za ta zauna da wanda ya taɓa yin bauta wato ai ita ma ta taɓa yin bauta saboda haka ba ta da zaɓi au itiqihi ma ma'an ko aka yanta su tare to nan ma ba ta da zaɓi au tamkiniya alimatan ko ta tabbatar da kanshi gare kanta gare shi alimatan tana sane tana sane da an yanta ta shi bawa ne ta yadda ya sadu da ita daga baya ko ta ce ba ta yadda ba ta zaɓi wayan zama jiftiyari ha dalqatun ba'inatun to shi ma ta zaɓi kanta ɗin to yanzu shi kaɗai ne yake da zauta